أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله الله لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ومن غضب العزيز الجبار عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى يقول المولى جل جلاله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال المولى جل جلاله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وقال المولى جل جلاله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وقال النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال عليه الصلاة والسلام أيضا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فعلى هذه الآيات وهذه الأحاديث تدل على أن العلم والاهتمام به من المصالح الضرورية والحاجات الملحة التي تقوم عليها حياة الأمم أفرادا وجماعات فبالعلم تتقدم الشعوب والحكومات وبغيره لا يصلح أمرها ولا يقوى شأنها والناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب مرة أو مرتين في اليوم وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه ولذلك كان لا بد لكل إنسان مسلم أن يكون طالب علم أو يكون متعلما يتعلم العلم هذا ما أوجبه الله تبارك وتعالى على كل إنسان مسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم وما أحوجنا ونحن في بداية عامنا الدراسي الجديد أن ننبه أبناءنا الطلاب وبناتنا الطالبات إلى آداب العلم ومن أهم تلكم الآداب تقوى الله جل جلاله وعلى الطالب أن يكون متقيا لله تبارك وتعالى وقد أمر الله تبارك وتعالى بتقواه في آيات كثيرة منها قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إلى غيرها من الآيات وحث الله تبارك وتعالى على تقواه فقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه والإخلاص لله تبارك وتعالى أي من آداب طالب العلم أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى في طلبه للعلم وقد أمر الله تبارك وتعالى بالإخلاص في جميع الأعمال وقال المولى جل جلاله فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال المولى جل جلاله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلى غيرها من الآيات والتحلي بالصبر أي يجب على طالب العلم أن يكون متحليا للصبر أو متحليا بالصبر وأن يكون الصبر هو الحلى له فالطالب عليه أن يصبر في طلبه للعلم أن يصبر على أخلاق معلمه أن يصبر على الجوع والعطش وأن يصبر على فراق وطنه وفراق إخوانه وفراق أصدقائه وكذلك تحمل المشاق على طالب العلم أن يتحمل المشاق لأن في طلب العلم تحمل المشاق وسعة الصدر عليه أن يكون صدره منشرحا كذلك يجب على طالب العلم أن يكون أن يكون متواضعا لله تبارك وتعالى يتواضع لله وأن يحذر الكبر وأن يحذر الغرور كل هذه المعاني مطلوبة في طالب علم سواء كان رجلا أو أنثى علينا أن نتحلى بهذه الآداب فهي الآداب المفيدة التي تفيدنا وتنفعنا في حياتنا الدنيوية وفي حياتنا الأخروية كذلك على طالب العلم أن يكون متأدبا مع معلمه ومع معلمته بحسن الإنصات عليه أن يكون ذا أخلاق طيبة في الفصل مع معلمه أو مع معلمته وكذلك يجب على المعلم والمعلم أن يتقوا الله تبارك وتعالى في من تحت أيديهم من الطلاب والطالبات وعليهم بالاقتداء بأول معلم لهذه الأمة وهو النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام خير معلم كان حليما رحيما كان رفيقا رقيقا كان النبي صلى الله عليه وسلم ييسر ولا يعسر ويبشر ولا ينفر وكان النبي صلى الله عليه وسلم طليق الوجه دائم البشر فعليهم أن يتأسوا به وعلى الآباء والأمهات أن يتقوا الله تبارك وتعالى فيما استرعاهم الله تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله سائل كل رجل عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضياء حتى يسأل الرجل عن آل بيتي رواه ابن حبان بإسناد حسن عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله تعالى العلي يذكركم واشكروا على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم آمين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه عباد الله اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا بلا إله إلا الله فإنها الأروة الوثقى واحذروا المعاصي فإن أبدانكم على النار لا تقوى وتواضعوا لله جل جلاله فإن من تواضع لله تبارك وتعالى رفعه الله ومن تكبر على الله تعالى وضعه الله تبارك وتعالى عياذا بالله نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلنا من المتخلقين والمتحلمين بهذه الآداب الطيبة التي تقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى وأن يجعلنا من المتمسكين بلا إله إلا الله وأن يجعلنا من الذين يحذرون المعاصي فإن المعاصي شؤم على الإنسان نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا منها إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم سب عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أرنا في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوم مسلمين مجلس الله سبحانه وتعالى cikin duka al'amuran mu gaba daya mu sani cewa wato neman ilimi da kuma ba da mahimmanci game da neman ilimi yana daga cikin abubuwa waɗanda suke na larura na dole a cikin rayuwarmu sannan kuma yana daga cikin bukatu masu tsanani waɗanda muke da su ba don komi ba saboda rayuwa al'ummomi mutum ɗaya ko kuma jama'a gaba ɗaya tana tsayuwa ne ginshikinta shi ne ilimi ba ka ba rayuwa sai da ilimi talakawa suna ci gaba a cikin rayuwarsu da ilimi haka ma shugabanni suna samun ci gaba a cikin rayuwarsu ne da ilimi yasa Allah subhanahu wataala yace Allah ya shaida cewa lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah mala'iku ma sun shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah masu ilimi ma sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah Allah ta'ala yana tsaye ne da adalci babu abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala wanda yake mai buwaya Allah wanda yake mai hikima kuma Allah subhanahu wataala ce kai sani cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ka nemi gafara ga zunubinka ka nemi gafara ga zunubban mumine da suke tare da kai Allah ta'ala ya san makomaku kuma Allah ya san wurin jujjuyawa kuma Allah subhanahu wataala ya ce Allah yana ɗaukaka waɗanda aka ba su ko kuma masu imani a cikinku Allah yana ɗaga masu daraja kuma Allah yana ɗaga ma waɗanda aka ba su ilimi da darajoji masu tarin yawa wata aya Allah ta'ala ce malamai ne kaɗai cikin bayan Allah suke jin tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace neman ilimi wajibi ne akan dukkan musulmi namiji da musulma mace annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda Allah subhanahu wataala ya nufe shi da alkhairi to Allah subhanahu wataala yana sanar da shi addinin musulunci ayoyi da hadisai suna nan masu dimbin yawa waɗanda suke nuna mana mahimmanci da wajabci da irin falalar da ke akwai a cikin neman ilimin addinin musulunci da ma neman ilimi baki daya saboda haka yadda dan adam yake bukata zuwa ga ilimi baya da bukatar da yake da ita zuwa ga abinci zuwa ga abin sha domin shi ilimi kowane lokaci kana bukatar shi kowane lokaci ko ka ci ko baka ci ba kana bukatar ilimi shi kuma abinci in ka bukace shi ne da ka koshi shikenan ka gama da shi abin sha ma da zaran ka sha ka koshi shikenan ka gama amma banda ilimi ilimi duk lokacin da duk lumfashin ka ɗaya kana bukatar ilimi duk lumfashin ka wanda yana nuna mahimmancin ilimi saboda haka muna da tsananin bukatar ilimi mu sani cewa rayuwarmu ba za ta daidaitu ba sai da ilimi rayuwarmu sha'anin al'amuranmu ba yanda za a yi karfi sai da ilimi sai mun ba ilimi mahimmanci saboda mahimmancin ilimi ba Allah subhanahu wataala bai fara ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da komi ba sai da ilimi farkon abinda Allah ya saukar da shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam abinda aka koyar da manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallama kuma kissa ta nuna cewa sai da aka ce manzan Allah kai karatu manzan Allah ya ce ban iya karatu ba mala'ika jibril ya kama shi ya rike shi sai da ya sha wahala sosai ya saki annabi alaihi salatu wassalam ya ce ka karanta manzo Allah ya ce ban iya karatu ba ya ƙara rike shi sai da aka yi sau uku sannan ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ya karanta mai waɗannan abin da yake nuna kenan karatu yana da muhimmanci karatu yana da muhimmanci al'ummar mu ta musulmi al'umma ce ta karatu ba al'umma ce da take zama cikin jahilci ba musamman ma addininmu addininmu ya kamata a ce mun san shi mu bar wasa da shi mu rike shi da kyawu mu san shi mu bauta ma Allah subhanahu wata'ala da sani Allah ta'ala ya ce qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati nana wa man ittaba'ani ina kiran mutane ne akan ilimi ni da wanda ya bi ni saboda haka addinin musulunci addini ne na ilimi da ibadar da za ka yi gaba daya ka yi ta da ilimi domin da ibadar da kai ba sai Allah ta'ala ya tambaye ka ina ka karanta ta waye koya ma ita wani littafi ka karanta wanda ya koyar da kai wannan ibada sai Allah ya maka wannan tambaya ba duk abin da ka aikata tun daga tsarkinka tun daga sanin Allahnka sanin manzo Allahnka sanin musuluncin gaba daya sanin alqur'aninka sarkinka alwallanka wankan janabarka sallarka azuminka dukkanin ibadodi gaba daya sai ubangiji Allah subhanahu wataala ya tambaye ka kowane yaya ne aka yi kai shi in kana da amsa zaka gaya ma Allah in ma baka da amsa zaka gaya ma Allah subhanahu wataala saboda haka addinin mu addini ne na karatu addini ne na ilimi ya kwadaitar da mu ɗimbin ayoyi suna nan masu tarin yawa sun fi aya ɗari waɗanda suke kwanatar da kai neman ilimin addinin musulunci da neman ilimi ma gaba ɗaya saboda haka muna da bukatar muna cikin waɗannan kwanuka wanda za a komawa sabuwar shekara musamman ga 'ya'yanmu mu faɗakar da 'ya'yanmu maza da mata ya zuwa ladubba na neman ilimi ladubban ilimi ilimi yana da ladabi wanda yau ladabin ilimi ne aka rasa shi yasa abubuwa da suka lalace domin akwai ladabba suna nan an aje su kare zuba ba aiki da su kowa kawai tsallo yake yi ba ya biya ladabin da Allah ya aje ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sai ya bi ta wannan ladabin zai samu ilimi duk ba a san waɗannan ladabba to abin da ya kawo lalacewa lamurra abin da ya kawo rishin albarkar ilimi kenan ga ana ta cewa Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce annabi ya ce cikin wayarka Allah ya ce annabi ya ce cikin rediyo Allah ya ce annabi ya ce ga titi ma zaka ga Allah ya ce annabi ya ce a talabijin in ka buɗa Allah ya ce annabi ya ce amma me yasa kuma al'amurra suke ta lalacewa kullum muka zanna ba mu labarin cewa al'amurra wa sai godiya kullum muka zanna kurakuranmu ne muke ta gayi kawai kullum in za mu zanna ba za mu waɗa alheranmu ba kullum sai dai mai ta cewa an lalace nan an ɓace nan wasu sun lalace nan ga wata baraka ta samu nan ga wata lalacewa ga wani sabon abu kuma alhali wa'azi da faɗakarwar da ake a yau a da ba a yin ɗaya daga cikin ɗarinta ma ba a yi faɗakarwar da ake yanzu a da ƙwara ɗaya cikin ɗarin ta yanzu babu amma kuma wancan lokaci akwai albarka an haka zanna za a yi ta faɗin alkhairi amma yanzu dai haka zanna aibi ne za mu yi ta gaya ma kanmu me yasa saboda waɗannan ladubba din muna ganin ba komi ba ne to su suka kawo mana rashin albarka ladabi na farko a gurguje shine tsoron Allah duk mai neman ilimi dole ya zamanto mai jin tsoron Allah subhanahu wataala ba na gaba ɗaya ilimin da kake gani Qur'ani da sunna sanin Allah sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda duka ake so shine kai aiki da abin abu na biyu shine ka nemi ilimin dan Allah dan ka taimaki kanka ka san Allah subhanahu wataala ka bauta mai kuma dan ka taimaki addininka manufarka kenan baka da wata manufa so kake yi ka bauta ma Allah dan girma Allah domin Allah ta'ala ya ma kyakkyawan sakamako lada ibada ka ɗauke neman ilimi ba wai kana neman ilimi ne saboda wani abun duniya ba ko saboda wani matsayin duniya ba a'a kana yi ne dan Allah subhanahu wataala abu na uku shine wato yin ado da haƙuri mutum ya siffantu da haƙuri domin neman ilimi akwai wahala a cikin shi to sai ka yi haƙuri sa'annan kuma ka yi jimirin duk walalin da zaka gamuwa da su ka rabu da garinku ka rabu da danginka ka rabu da iyayenka abokananka ka rabu da jin daɗi ka je ka shiga wahala ka zanyi kwana da yunwa ka yi ne da ita ba ka da ko sisi ba ka samun komi kullum ka tashi makaranta ba ka tafiya cikin ilimi akwai waɗannan walalu duk ladabi ne na ilimi kuma kakka yi gajen dangana kakka yi raki kakka zange ɗumumuwa haka ya gada dama ba a yin shi da daɗi shi yasa da aka wara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi aka nuna manzan Allah wahalar da ke cikin shi kama manzala aka aka rike ba aka matse shi ya sha wahala manzala ce hatta balaga minni aljahd har sai da wahala ta kai mani ni ji wahala sosai sai malaika jibril ya sake ni yace iqra nace mai ma'ana bi qari ya ƙara kama ni haka nan abinda yake nuna ma karatu yana da wahala amma da da Allah subhanahu wataala ya sa ka samu bakin gwargwadon abinda ka samu to wannan wahala kuma ta zama tarihi ta wuce ba za ka ƙara samun ta ba kuma insha Allah ta'ala dama bahaushe ya ce sai an sha wuya ake shan daɗi saboda haka sai ka dafu sosai ka bugu sosai an kurza ka an murza ka an girgiza ka sa'annan Allah subhanahu wata'ala ya cirike ka daga wannan wahala ya kawo ka cikin daɗi to da haka kenan akwai bukatar wannan sa'annan kuma daga cikin ladabban ilimi akwai yalwa ta kirji zaman to kirjin ka yana da faɗi kana farin ciki kana jin daɗi cewa neman ilimin da kake ibada ne kake bautan Allah ne subhanahu wataala kamar sallah ce ka shiga cikin sallah bai kamata ce kana damuwa ba ko kana azumi kana damuwa ba ko kana ɗaukar kuɗinka kana raba ma talakawa kana ba su zakka amma kana damuwa ai kana ba su ne saboda Allah ya ce ka ba su to haka ake so kana neman ilimi kana farin ciki kana neman ilimi kana jin daɗi sa'annan kuma akwai kankantar da kai kame da kanka ba kowa ba inna tawadu'a min khisalil muttaqi kankantar da kai yana daga cikin dabi'un bayan Allah masu jin tsoron Allah subhanahu wataala da tsoron Allah da kuma kankantar da kai ne mai tsoron Allah yake isa ya kai wurin Allah subhanahu wataala domin Allah ta'ala so yake ka dauki kanka ba komi ba duk wanda ya dauki kanshi ba komi ba to ubangiji Allah ta'ala zai daga shi sa'annan ko mutum ya kiyayi girman kai kana almajiri kana girman kai ga malaminka kana almajiri kana girman kai ga malamanka ko kuma ruduwa saboda ka taka wani mataki na ilimi kana ga Allah ya baka izihi 20 kuma ka iya su da kyau ka san ma'anarsu to sai ka zanki kallowa ko malam sai tayi wannan rudu ne domin duk wanda ya riga ka kwana sai ya riga ka tashi malam tun ba ya hika ba wataƙila ya riga ya kare karatun shi gaba daya irin dai wanda yake bukata ya zo ya karantar da mutane kaga kai kuma yanzu rabin rabin rabin cikin kashi ɗari na malam ko ɗaya baka samu ba to ba a san irin wannan rudin irin wannan balagan ka san ko ina akwai balaga ko ina cikin talauci akwai balaga a cikin wadata akwai balaga a cikin siyasa akwai balaga a cikin ilimi ma akwai balaga a cikin kasuwanci ma mutum in ya dan samu sai yan kuɗi sai zaki kallon kowa ma ba kowa bane saboda shi tunanin shi kuɗin duk da ke ga mutane duk dai ba su wuce irin wanda ke gare shi ba da zarar ya gan shi da wata yan miliyan ɗin shi hamsin sai ya diban kowa ba dai kuɗin ya ba su wuce haka ba bai san wani ba miliyar gare hamsin ta canya tashi so nawa kenan ta canja tashi so nawa so nawa so nawa so nawa so ba iyaka wani kuma wanda ke gare shi ba miliyar hamsin ke gare ta sefa ba miliyar hamsin ke gare ta dolar shi kuma gani yake kawai tun da dai ga kuɗi yana ganin yana iya komi da su yana iya sai ɗan ƴan motar shi yana iya ɗan gina ɗan gidan shi kowa ma kuɗin shi ba su wuce haka to akwai irin wannan balagar sai ya rena sauran sauran ƴan kasuwa waɗanda watakila kakannin shi ma ne sai ya rena su to haka cikin ilimi ma akwai irin wannan akwai irin wannan shiriritan akwai irin wannan balagan wanda mutum saka shi ilima addinin musulunci so ake duk kana samun shi kana ƙara yin ƙasa kana ƙara sanin Allah in dai dan Allah kake neman shi to duk lokacin da ka karanta wani karatu mai yawa ciki to kuma sai ka ƙara gane ashe ma baka san komi ba ashe duk waɗanda ke gabanka cikin ilimi ashe da haka suke suma kuma waɗannan abubuwan tun da kai yanzu kake koyon su ashe su sun dare da koya sun dare da koyon waɗannan abubuwa sun san su to abin da ake so kenan ga ɗalibin ilimi waɗannan ladubba su suke sa ilimi ya albarka in aka ce babu su a cikin ilimi to ilimi babu albarka kuma kowane ilimi da ilimin mu na addinin musulunci da kuma ilimin da ake nema na zamani duk ana buƙatar waɗannan ko ilimin zamani kakka yarda ka yi asarar shi domin rayuwarka a cikin lokacin ka kake bata ba ka yi ƙoƙari ilimin zamani ka ji tsoron Allah subhanahu wataala da shi ka taimaki bayan Allah da shi ka yi ƙoƙarin neman shi don Allah subhanahu wataala domin lokacin ka ne fake ta tayya idan baka yi waɗannan abubuwa a cikin shi ba to ka yi asara lokacin ka ya tafi ga banza duk da ilimi ne na zamani ai kyauta ce ta Allah Allah ya bada shi ai ai ba ba bature ke da shi ba bature ma Allah ya bayi shi da saboda kai a matsayinka na musulmi zaka neme shi akan yaya akan ka ji tsoron Allah akan kai neme shi domin Allah subhanahu shi bature yana yi dan duniyar ya kawai to kai kuma Allah ta'ala ya hana ka minti ɗaya ka bata shi ba tare da ka nemi lada wurin Allah subhanahu wataala ba to da haka sai mu ji tsoron Allah su ma malamai su ji tsoron Allah waɗanda za su koyar da 'ya'yanmu maza da mata su ji tsoron Allah subhanahu wataala su sani cewa wajibi ne su yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wurin koyarwarsu domin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne mai tausayi annabi ne wanda yake da jin kai a lokacin da yake koyar da sahabbai annabi yana da sauki annabi yana da taushin zuciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya nuna masabai kekashewar zuciya dan baya da ita to haka ake so matsayinka na kowane ilimi za ka koyar ka zamanto mai saukin hali ka zamanto mai saukin kai ka zamanto mai tafshin zuciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saukakawa yake baya tsanantawa manzo Allah jawo mutane yake baya kore su annabi sallallahu alaihi wasallam in yana koya masabai sakan masu fuska yake yi manzo Allah kullun cikin murmushi yake ba kutun kutun yake ba kullun cikin bacin rai ba annabi sallallahu alaihi wasallam sakin jiki yake ga sahabbai to haka ake so ainihi su ma malamai maza da mata da suke koyar da ‘ya'yanmu su ma su zamanto a haka da irin waɗannan ɗabi'u masu kyawu su ma uwaye ba barin su baya ba maza da mata su ji tsoron Allah subhanahu wataala cikin amanar da Allah ta'ala ya ba su ta ɗayansu maza da mata manzo Allah ya ce Allah sai ya tambayi kowane mutum dangane da kiyan da Allah ya bashi ya kiyaye wannan kiyan koko ya bar shi ya lalace har sai an tambayi mutum game da iyalin gidan shi saboda haka mu ji tsoron Allah mu ta jin tsoron Allah mu rike la ilaha illallah domin la ilaha illallah ita ce igiya mafi aminci wadda ba ta katsewa Allah ta'ala ya ce wa man yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam fisama laha ba ta cirewa ba ta katsewa mu rike la ilaha illallah mu guji sabon Allah mu guji ayyuka na asha ayyukan da Allah da manzon shi suka hana mu mu yi kokarin gudarsu domin zama cikinsu yana kawo mana azaban Allah mu kuma jikinmu jiki ne mai rauni baya da haƙuri akan wato azaban Allah subhanahu wataala narkewa ho mutum zai a cikin wutar jahannama sakamakon mi sakamakon saban Allah ka narke Allah ya ce ka tashi kuma a maida ka yadda kake ka narke Allah ya ce a maida ka liyadukul azaba domin dai ka ɗanɗani azaba saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin bayan shi waɗanda suke masu aiki da abin da Allah subhanahu wataala ya sanar da su sa'annan kuma mu sani cewa duk wanda ya duka ma Allah subhanahu wataala Allah sai ya daga shi duk wanda ya nuna ma Allah isa kuma sai Allah subhanahu wataala ya wulakanta shi ya kaskanta shi saboda haka girman kai baya da kyawu a ko'ina kowane bangare a matsayinka na musulmi Allah subhanahu wataala baya son ka kai girman kai Allah ya raba mu da girman kai Allah ta'ala ya azurta mu da tawazu da kankantar da kai gare shi Allah ta'ala ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah muna roƙonka ka biya mana dukkan bukatunmu gaba daya wannan iska da aka fara da sanyi sanyi da aka fara Allah subhanahu wataala ya sa farawa ce ta alkhairi sharrin da ke ciki Allah ta'ala ya gusar mana da shi ya kare mu da gare shi alkhairin da ke ciki kuma Allah ya ba mu Allah ta'ala ka ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin kasashen mu gaba daya Allah subhanahu wataala ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando Allah ka yafe mana zanubban mu gaba ya Allah Allah ka yafe mana su ya Allah Allah mun tuba gare ka ya Allah Allah ka gyara mana halayen mu ya Allah ka kawo mana saukin rayuwa ya Allah tsadar rayuwar da muke fama da ita ya Allah ka kawo mana saukin ta ya Allah Allah ka wadata mu da abinci ya Allah kuma Allah ka kawo mana aiki da kasuwa masu albarka wanda za mu yi mu samu kuɗin saya abinci ya Allah Allah muna roƙonka ka tausaya mana ya Allah Allah ka tausaya mana Allah ka kawo ƙarshen yan bindiga da yan ta'adda ya Allah da barayin gida da na daji ya Allah da dukkan waɗansu mutane masu mugayen halaye halaye ya Allah da dukkan wasu azzalumai da macuta ya Allah Allah ka kare mu daga sharrin su ya Allah Allah ka kawo karshen sharrin su da zaluncin su ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya su lafiya Allah ka ra musu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka da mu da su gida aljanna Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka sa mu cika da imani Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi kaskantar da kafirci da kafirai a wulakantar da shirka da mushrikai Allah ka wulakantar da yahudawa da masu goyon bayan su ya Allah Allah Allah ka wulakanta su ya Allah Allah ka gaskanta su ya Allah Allah ka watsa taron su ya Allah Allah ka hada su fada da gaba tsakanin su ya Allah Allah ka tsiyata su ya Allah Allah ka hana su abin da za su yi wa musulmi ya Allah na sharri ya Allah Allah ka sa a kore su daga wannan wuri da suke zaune ya Allah Allah ka kawo karshen zaman su wannan wuri ya Allah muna roƙonka ya Allah Allah ka kawo ranar da Yahuda za su tashi daga wannan wuri ya Allah Allah ka nuna mana wannan rana ya Allah Allah ka nuna mana bakar rana a cikin Yahudawa ya Allah kamar yadda ka gwada mu adawa da samudawa ya Allah Allah babu abin da ya gagare ka ya Allah Allah kai mai iko ne a bisa dukkan komai ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah abin da ake ma ƴan uwan mu musulmi a ƙasar Palestine ya Allah muna ji kamar mu ake ma ya Allah Allah muna jin zahin wannan abin ya Allah Allah ma dan ba mu da iko ya Allah dan ba mu da abin da zamu yi banda addu'a ya Allah to Allah muna roƙon ka ya Allah Allah ba dan halin mu ba ya Allah Allah dan mu bayi ne daga cikin bayin ka ya